أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta Laraba kamar takwas ga watan jimadar lula hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyar bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a kalandar Nasara kuma ashirin da biyu ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da kamar yadda sanarwa ta gabata tun kamar sati biyu ko kafin haka ma bayan kammala wancan littafi da muka yi na تفسير في تربية الأولاد على الشيخ والدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد في مكة القوار السادة مفارة ونلتاك ونديتك ونمسألولين على العبادات والمعاملات وكتي فيه وأدنكني littafi ne ta wajen matani shi ko yawan shafukan shi ɗan gajere ne mana bai da girma ko fadi amma ta wajen abin da ya kunta na ma'anoni to littafi ne mai fadi kuma mai muhimmanci ɗaya ne daga cikin muhimman littafai da fajiman malamai musamman a karni na sha uku a shekarar musulunci suka wallafa ka iya cewa in kwakwatanto da zamani na sahabbai mawallafin ɗan wannan zamanin ne don kuma ka kalla wannan zamanin sai ka zai shiga cikin magabata a wannan zamani wannan littafin shine ad-durarul bahiyya man ce ad-durar jami'i ne na ad-durrar ko dinariya ko lu'ulu cikin dai kaya masu daraja na ma'adinan ƙasa wanda idan mutum ya sama ya samu arziki idan mutum ya sama da sauransu to sai ya zama na sa wa littafin wannan suna don shi ma a nuna ya kunshi waɗansu gwalagwalai na ma'anoni masu daraja masu tsada mawallafin littafin shi ne muhammad ibn ali ibn muhammad ashaukani wanda ake wa lakabi da badruddin shaukani muhammad ibn ali ashaukani ɗaya daga cikin shahararrun malamai duk wanda ke bibiyar malamai ko yake halartar majalisunsu ko ma mutum shi a karan kanshi yana yawan karance-karance abu ne mai wahala a ce baka taba karanta wallafe-wallafen shi ba ina da wallafe-wallafe sun kai ɗari kama daga ƙanana zuwa manya kama daga wanda shi ya rubuta kama daga waɗanda shi ya shari yana da littafi na tafsiri wanda duk mai bibiyan malamai lokutan tafsiri za ka ji suna yawan ishara zuwa ga wannan littafin na tafsiri ana ce mai fatkul kadir to da dama za ka ji malami ya ishara zuwa ga littafin tafsirin fatkul kadir na al'imamu shaukani to kamar yadda yake ɗabi'a akwai bukatuwar mu ɗan ji wani abu na tarihi a takaice ko da ba a tsawaita ba akalla dai mutum ya san littafi ya kuma san me littafin da yake bibiya kamar yadda muka ce bangaren suna ana ce mai muhammad ibn ali ibn muhammad ash-shawkani ta wajen lakabi kuma ana mace lakabi da badruddin ash-shawkani ɗaya daga cikin bajiman malamai na ahlus sunna wal jama'a masana fikihu a ilmance da aikace da wallafance ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar yaman aslan mahaifin shi ne ya je yaman din a aiki na alƙalanci kasancewar shi bajimin malami gwamnati ta naɗa shi a matsayin alƙali sai aka haife shi a can an haife shi a ranar ashirin da takwas litini ashirin da takwas ga watan zulka'ada hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da biyu ka kwatanta yanzu za ga shekarun ba wai kai farka ce su alimin malik ko su ibn hajar wanda suke da'irar karni na takwas ko su ibn al-qayyim da suke karni na bakwai da na takwas ko su ibn taymiya kuka koma baya wajen su alimin nawawi ko kuma ka kara komawa baya ka ce wajen su amadu ibn hanbal ko alimin shi duk bai haɗu da ko ɗaya daga cikinsu ba ko da su alimamu suyuti wanda muke ga yana cikin wanda za a ce ta na baya baya to ko shi bai haɗu da shi ba alimamu shafi ya ne alimamu suyuti ya rasu hijira na da shekara ɗari tara da goma sha ɗaya shi kuma wannan ba a haife shi ba sai hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar kaga shekaru kamar ɗari uku kenan ko ba kaɗan da haihuwar shi an haife shi a yaman ya taso ya girma a sana'a aka rika dingina shi zuwa ga garinsu na shaukan tana ce mata shaukani al-yamani al-azzi ko as-sana'ani haka yake ɗaukar ire-iren waɗannan sunaye daga bisani a shekara ta 1929 shi ma an naɗa shi a matsayin alƙali babba mana ka ce babban mai shari'a babban alƙali ko alƙalin kotun koli ta shari'ar musulunci a nan garin sana'a ta yaman haka ya yi gwagwarmayar shi ya yi tafiye-tafiye na neman ilimi ya yi wallafe-wallafe ya yi ayyuka na da'awa harka ta shari'a ta musulunci ƙarƙashin gwamnatoci na khilafa ko na addini har ya rasu a ashirin da hudu ga watan jimadan akhira wata na shida kenan a shekara ta musulunci hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin daidai dan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da biyu kana da shekara kamar ashirin da takwas kenan kafin ka kulle shekarar to ka ɗauko ta ka haɗa da hamsin kamar ya yi shekaru saba'in da takwas a raye amma ya wallafa littafai sun kusa ɗari banda zama na karantarwa na majalis banda aikin alƙalancin da bai wahalar ba saboda ya rike aikin yadda ya kamata banda gwagwarmayar yada addini da fito na fito da ‘yan bidi'a da karnukan farautarsu da azzalumai ta kowane ɓangare masu ƙoƙarin ganin cewa sun yada kafirci da bid'a da shirka sun kawar da musulunci da sunna duka kowane an yi ƙoƙari an ba shi haƙƙi shi banda haƙoƙi kuma na ‘yan uwa na zumunci da makamantansu bayan an haife shi ya taso ya fara karatu a hannun mahaifi kama daga baƙaƙe da sauransu daga misali har ya kai ga sanya manyan littafai a hannun shi mahaifin nashi a inda ya samu yanayin anguwar da yake anguwa ce mana inda mahaifin nashi ke zaune anguwa ce da yaran anguwar ba ta ci baban na so ya zo ya karatu kama tasirin yaran anguwa ko miyagun yaran anguwa suna fiskar shi wanda ya rika iya masa ana wasan kwallo a titi ana yawace yawace to daga ci abin da ya mai tasiri wata na yara na kwallo har da shi a ciki sai wani mutum ya zo wucewa sai ya tsaya sai muhammad ce na'am sai ce yanzu babanka na kullumin malami amma ka tsaya kana biye ma irin waɗannan yaran kuna kwallo a titi ai baka kyauta ba ko sai ya gaba kafin ya daga ya bar wurin sai ce malam sai na yi karatun da sai na baka mamaki to daga rana ya bar kwallo kaga kenan ba a hada ba eh galiba ya dai ka zaba daya Allah ya sa da rabo ko wane to wannan ma in ka zama wani fitinan ne sai ka zama wani fitinan ne shahararre to daga nan sai ya watsar da harkar kwallo sai ya koma wajen mahaifinsa sai ya ci gaba da gwagwarmaya da neman karatu a nan wajen shi ya amfana kwarai daga malaman zamani shi saboda su wani bajinin malami zai kokari ya ga cewa ya je wajen shi ya yi karatu bayan abin da ya a hannun mahaifin shi wanda dama ba zai iya isar shi ba ya karanta littafin at-tahdhib na al-allama at-taftazani ya karanta littafin tanfisul ulum akwai abin tanfisul littaf fi ulumil balaga na shi al-imam al-kazmini ya karanta wani littafi da ake cewa suna al-lagaya na ibn al-imam sannan ya karanta muktasarul mustaha na ibn al-hajib a fanni na usulul fiqh ya karanta mansuma ta imam al-jazari taibatul nashr al-qira'at al-ashr na al-imam al-jazari muhammad ibn ali al-jazari ya karanta wannan littafin ya karanta al-jazzar fi al-arud ya karanta adabul bahth wal munabara na adaduddin al-isi da sauran littafai da yawa da ya zauna gaban bajimin malamai ya karanta daga bango har zuwa bango wanda ya tasirantu da haka wajen ya zama bajimin malami da zai zo ya fafata da'awa daga cikin shahararrun malamai akwai al'allama al-hassan ibn isma'il al-makribi wanda Allah ya warasuwa hijira na da shekara 1208 shi kuma lokacin saura shekara 42 yanzu kaga da sauran kuruciya amma duk da haka yana kirga shi a manya-manyan malamai shi ne alimamu shaukani yake cewa kana yakbalu alayhi iqbalan sa'ida wa yu'inuhu ala talab bi kutubi wa huwa man arshadahu ila sharh al-muntaqa haka shaukani ya faɗa ya rayu shekara 78 amma wannan malamin ya rasu kafin shaukani ya rasu da shekara arba'in da takwas kaga yana da shekara talatin amma kuma yake cewa ina alfahari da malamin nan shi ne mutumin da na fi sha'awar in tinkara wajen neman ilimi don duk wata kofa ta a samu ilimin ya buɗe mai ita ya bani dama ko access ga littafan shi ya ce kai shi ne mutumin da ya haska mani in yi sharhin muntaka wani bacimin sharhin da da ka kira shaukani in ka kira tafsirin shi na fatimul qadir to dole ka kira sharhin da yayi wa al muntaka da ya bashi suna lailul awtar fi sharhi muntaka al akhbar littafi ne cikin mujalladai hudu juz'ai takwas hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi masu sharhin da ba yadda za a yi ka wadatu da su kenan kana da matukar bukatuwar su wannan malami na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi da ya tasirantu da shi a rayuwar shi ta neman ilimi to sannan daga cikin bajimin malaman shi akwai ala al-hafiz abdul qadir ibn ahmad al-kaukabani shi kuma ya rasu hijira na da shekara 1207 kafin wancan ya rasu shi kuma wannan ɗalibin yana ɗan shekara 29 amma ka duba yadda ya tasirantu da shi almamu shaukani malamai sun ba shi dama da cewa ya fara karantarwa har ya fara amsa fatawa yana ɗan shekara ashirin wanda mu a yanzu bai wuce memban manyo ba ko manchester city ko united ko bai wuce wakilin kannywood ba ko zakaran gwajin dafi a tiktok amma yana ɗan shekara ashirin girma ya zo ya fara zama ya karantar ya kuma amsa fatawa wannan malami ɗaya daga cikin manyan malaman shi ne alkaukabani wanda ya tasirantu da shi wanda yake ce mashi kana abraza ulama da asrihi wannan malami yana ɗaya daga cikin mafi shaharar malamin malaman zamani kuma wanda ya fi su ya da mamu shaukani ya tufa ha'idan zuwa da shi daga cikin bajimin malaman shi akwai muhammad ali ibn ibrahim ibn ali ibn ibrahim ibn ahmad wanda yake ce mashi ibn Amir Shahi shi ma ya rasu hijira na da shekara 1208 wanda ya fa'idanta da shi kwarai kwarai da gaske akwai Hadi ibn Husayn al-Qarani wanda ya rasu hijira na da shekara 1247 tazarar shi da Imam Shaukani shekara uku kawai ya ce wannan malamin ɗaya ne daga cikin bajaman malaman shaukani a ilmul qira'at da ulumul arabiyya ya tasirantu da shi kwarai da gaske kuma yana cikin wanda suka rika hannun shi har ya gama rubutun lailul awsat suka rika sa ido suna coordinating suna wane ne har aka samu aka ci nasara daga cikin bajiman malaman shi akwai al'allama Ahmad ibn Muhammad al-Arabi wanda ya rasu hijira na shekara 1227 to su waye bajista ɗaliban shi ba ɗabi'a ta magabata in ka faɗa malamansu in ka je karshe kuma sai ka faɗa fitattun ma ɗalibansu daga cikin manya-manyan waɗanda suke karatu a hannun shi kuma suka shahara akwai ɗan shi wanda shi ma daga baya ya zama alƙali shi ne alƙadi ahmad ibn muhammad ibn ali ibn muhammad ash-shawkani ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekara 1281 shekara 31 bayan rasuwar mahaifin shi yana ɗaya daga cikin ɗaliban shi shahararru akwai abdullahi ibn isa al-kaukabani ɗalibin wancan malamin nashi ko ɗan wancan malamin nashi ya zai zama ɗalibi shi yana kirga mahaifin a matsayin fitattun malamai kuma yana kirga ɗanki a matsayin fitattun ɗalibai kaga zurriyatun ba'du halin ba'din kenan to ziyarar hijira na da shekara 1224 akwai Isma'il ibn Ahmad al-Kisi wanda ya rasu hijira na da shekara 1248 ko kuma sai rasu a shekara daya 1250 daidai akwai Muhammad Abid as-Sanadi wanda ya rasu bayan rasuwar Shaukani da shekara 7257 akwai Yahaya ibn al-Mutahhir ko Musa ibn al-Mutahhar wanda ya rasu hijira na da shekara 268 sai kuma Muhammad Siddiq Hassan Khan al-Qannus wanda daga baya ya zo ya dauki wannan littafin malamai suka ce yayi mashi sharhin da ba a yi irin shi ba shine wanda ya sa wa suna ar-rawdatun nabiyya fi shar'i durar addurar almahiyya juz'ai guda biyu manya wanda shine wannan duk girman shi zaka ga dan wannan shafukan ne shine shi kuma wannan yayi ta kawo isnadai na maganganun da malam ya faɗa a wancan littafi hadisai ayoyi maganganun malamai da sauransu to shi ma ɗalibi ne na shi wancan malami kuma wannan zai ƙara wa sharhin kima saboda ne kasancewar wanda ya yi sharhin ya san ɗabi'a ta malamin wani lokaci in ba kana zama da mutum ba ba ka iya gane kalmomi ba za ka iya gane da yake nufi ba in ya ce kaza idan kana tare da mutum wani zai ce a siyo abinci kai da ya ce abinci kai ka san me yake ne in ba abinci yake ne ba sai ya faɗa sunan shi wani nau'in abinci ne kawai abinci kaga a wurin yara shinkafa ce kawai abinci ko wani gidan kuma in kaje suka ce yara suka ce maka a yi abinci kaje a kawai suke ne su kuma manya iyaye suka ce abinci tuwo kenan kowa da istilahi to wanda yake tare da mutum zai iya sanin mene yake ne shi siddiq hasan khan ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da bakwai bayan rasuwar malamin shi da shekara hamsin da bakwai kaga ya samu isasshen lokaci ne ya shari'a malami shi ya rasu yanzu kenan babu wani abu da za a iya karawa a littafin a riga a rufe duk wani ƙari da aka ji an yi ishara cewa ba ta mawallafin ba ne kuma wanda ya ce ka'ida daga cikin fitattun ɗaliban shi akwai muhammad ibn muhammad ziyara wanda ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da ɗaya bayan rasuwar malamin shi da shekaru masu yawan gaske wannan malamin yana da wallafe-wallafe da yawa daga ciki akwai wannan littafin da za mu karanta a zurawul mahiyya littafi ne na fiqhu da mu'amala daga cikin wallafe-wallafen shi akwai nailul awsar fi sharh muntakal akhbar sharhi ne na littafin na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mujalladai takwas juz'ai a mujalladai hudu juz'ai takwas ko da mujalladi ɗaya juz'i na ɗaya da na biyu na uku da hudu biyar da shida bakwai da takwas ana samun sosai a kasuwa da aiki ma da aka yi mashi na tahariki mai kyau wanda zai matuƙar muhimmanci kuma na da tsohon bugu ya samu wannan wannan littafin a ilimin hadisi kenan ko a fiqhu na hadisi to sannan yana da littafin fatahul qadir wanda tafsiri ne yana nan shi ma a buge ana samun shi sannan yana da littafi badru salih bi mahasini man ba'da al-qarni tasi waɗanda suka rayu bayan karni na takwas zuwa lokacin shi kaga ya an haife shi a karni na sha biyu karshe karshen karni na sha biyu ya rasu a tsakiyar karni na sha uku malamai suna iya irin wannan wallafar kawai sai mutum ya ɗauki tarihin wasu mutane sai ya ƙayyade su a wani karni ibn hajar yana da littafi da ya sa mashi suna ad-durarul kanina fil a'yan al-mi'at ath-thamina iya wanda suka rayu a da'irar karni na takwas su kadai yayi tarihi wanda kamar ka iya cewa ya tsora kenan daga inda malamin su ya tsaya al-imamu zahabi a cikin littafin shi na sirra alamin nubala wanda shi kuma karshe karshen karni na bakwai an gama shi kuma da yazo sai ya dauki wata to in kai tafi ka tattara za ga babu karnin da ba a tattara fitattun mutane a lokacin ba wani idan ya zo shi duka duniyar zai dauka duk duniyar zai tattaru illa ya ka wanda bai iya kaiwa wajen shi ko wanda bai san abu shikenan sai ya bari wani kuma ya sanya wa kanshi sharadi da makamantan kamar yadda shi ma ya sa nan to daga cikin littafin shi akwai littafin shi mai suna irshadul uqul ila tahqiqil haqqi min ilm al usul wannan littafi ne na ilimin usul al fiqh akwai ibtadu da'wat al ijma' fi tahlil mutlaq as sama' akwai sharhu sudur bi tahrir raf'i al-qubur buɗe zukatan musulmi domin gaya masa haramcin yin katan kabari mutum ya rasu abin kabari da a shirye a yi tattula ƙasa ke ba musulunci ba ne wannan ke nuna a hadin sunna ne gangaren tare da cewa ana jifar ki da shi a shi ba na ka ce ka lissafa babban malamai na sunna na gaske yan shi'a ana sawa a ce shi ba ma wata irin shi'a in kana so kai adalci sai ka fayyace kamar yadda alimamun na sayi kana fama ya ce kai dan shi'a ne in ka samu dan jama'a ne shi ya fita ai annasai dan shi'a kake ya aka yi zama dan shi'a zo mu zauna a sa mashi shayi ya sha ku tattauna daga karshe zai zai zai gane ka gane zai canja maganar cewa ba dan shi'a bane to shi ma lokacin da ya je Yaman abin da ya fi shahara a wajen shine biyayya ga shi'a zaidiyya wanda suka yi nazarin aƙidun shi'a kai kasan shi'a zaidiyya fara shi'a ce da dama-dama ba irin shi'a imamiyya ba ce halittuna a shari'a wanda ita ake a najeriya ne shagen muni su suna yi kuma daga bayan aka ce ya bata dama dai ba za ba su ba sa cewa a zagi abubakar a zagi aliyu a tsine wa aisha a tsine wa sahabbai in ba sa yi abinda dai suke kallo ya kamata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a ce aliyu aka ba khalifanci ko da abubakar ya rasu a ce aliyu aka ba ko da umar ya rasu a ce aliyu aka ba me yasa ba a ba shi ba me yasa kaza me yasa kaza me yasa kaza wannan kuma akwai malamai da yawa da ke da irin wannan tunanin da haka in ka lura da wannan littafi na shi yana nuna maka ahadus sunna ne yana littafi mai suna irshadu istiqati ila ittifaqi shara'i ala tauhidi wal ma'ad wal nubuwat littafi ne na aqida wanda yake nuna maka duka aqidun musulunci tun daga kan annabi adam alaihi salam har cika makin annabawa tauhidin majiri da yake na abu banu la'allati kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin sahihul bukhari mu annabawa ‘ya'yan namiji ɗaya ne, uwa ce kowa da tashi, aƙida ita ce uba, tun daga kan annabi Adam har kar manzo Allah aƙida su iri ɗaya ce, wadda kar ba a suna fi kulle ummatin rasula, a ne a gudun la'a wajen ta ne wata kowa ya zo haka yake cewa. Amma ta ɓangaren shari'a, da kullum da Allah minkum shir'atan wa min hada, kowa na da irin shari'a da shi. nan da ake ku ga ka'idar ku a fikin ku ga ka'idar ku a ibada ku ga ka'idar ku a mu'amala sannan yana da littafi mai suna tufatul zakiri bi uddatil isl al hasin min kalam sayyid al mursalin yana da raful ba'd an hadith al nafs wal hamd wal waswas yana da al badr al salih eh wancan littafin da muka faɗa kenan sannan yana da wani littafi as-sayr al jazzar al mutadaffiq ala hada'ik al-azhar yana da al-adillatu ar-rabiyya fi matn ad-durar al-bahiyya fi al-masail al-fiqhiyya wannan kenan yana da irshadu al-gabi ila madhhab ahli al-bayt fi suhah fi sahab al-nabi yana da al-fathu ar-rabbani min fatawar imam shaukani yana da bulugul muna fi hukumin istimna yana da addarari al-mudiyya sharhu durar al-bahiyya wannan littafin da ya wallafa shi ma da kanshi ya zauna yana yin sharhi kaga ya kara ma al'amarin kyau akwai alƙawlul jali fi hukmi duksin nisa'i lil khuli rabbul iltibas li fawaid hadith ibn abbas akwai risalatul fi hukmi taswir yana da wannan karamin littafi akan hukuncin daukar hoto akwai durrus darrus darrus sahaba fi manaqib al qarabati was sahaba yana da ad-durrul ladhi fi khilaf kalimat at-tauhid akwai wablu da zama ala shifa'in awa abin nan awa akwai al-fawaid al-majmu'a min ahadith al-mawdu'a wani dan karamin littafi ne ina da kwabiyin shafuka ne ba su da yawa amma in kana karanta sai kai ta dawowa kana bibiya kana sake karanta dan ka gano ma ina ka da ba akan hadisai mawdu'ai akwai ad-dawa'u al-ajil fi daf'il adubi sa'il akwai magani wanda aka kawo maka da gaggawa yadda za ka tunkuɗa baki sadda ya auko maka wai kana zaune sai ɓarawo ya turo maka gida wani tare ci shari'a ta yi yaushe ne za ka buge shi ka buge banza me za ka fara yi kafin ka make shi a musulunci duk an yi bayani su ne sai bari a tattarawa da umma akwai wabdu da zama ala shifa'il awam akwai adabu salaf wa muntaha al akwai al-qawl al-mufid fi adillati al-ijtihad wa taqlid akwai as-suluq al-islamiyyi al-qawim akwai at-tuhab fi madhhab al-salaf akwai al-bahth al-mustir an tahrib kulli muskir wa muftir akwai ad-durr an-nazir fi ikhlas kalimat at-tawhid surat at-tawhid dama da ya rubuta waɗanda duniya ba ta kushe ba tana cin gajiyarsu kuma tana amfana da su a cikin wallafe-wallafen shi akwai wani littafi da ya yi wanda a jerin girma su kawo littafin da sun kawo shi farko-farko wasu suna cewa littafin har yanzu ba a riga an buga ba amma kuma zai iya mutum amfani ta wajen abin da ya shafi harkar mu'amala wanda ya tattauna matsalar a cikin nan za mu zo kanta littafin ya same suna shifa'ul ilal في حكم الزيادة في الثمن لمجرد الأجل شفاء العلل وركر جوتتك وركر جوتاء في حكم الزيادة في الثمن game da hukuncin ƙara wa kayan da za ka sayar kuɗi bi mujarradil ajal saboda bayan za a biya gaba na cewa ne ka ce in maka da waken nan eh za ka ban kuɗin samu salarin Februari sai ka ce ban dubu saba'in. To da hasashen ka da lokacin ya kai haka. Shi kuma ya mutu sai ya ɗauka, to shi ne ya tattauna yaushe ne ire-iren wannan ke halatta ko kuma ya hukunci shi yaushe ne ke haramta. Ya tattauna wannan a cikin kitabul buyur da in mun zo wurin za a ji bayanai kila za mu iya waiwaiwa mu ga bayanan littafin. Na gama da na yawan kafa hujja da shi kwarai-kwarai da gaske. Daka yana littafai dai masu tarin yawa wanda masu tarihi za ga suna kawo littafai sun kusa dari wanda ya wallafa ana kuma ci gaba da cin gajiyarsu da fatawoyi da sauransu waɗanda ya tattauna kuma a fannona na ilimi daban-daban kamar yadda muka ce ya rasu a ashirin da hudu ga watan jima'a al'akira wata na shida kenan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin daidai muna fatan Allah mutum sarki ya mashi rahama ya sanya aljanna ce makomar shi abin da ya na sadaka jariya da waɗannan wallafi wallafi Allah ya sa su a mizanin kawon ayyukan shi kurakurai kuma da kowane ɗan adam da yake kubuta da su Allah mutum sarki ya yafe mashi ya ba mu ikon cin gajiyar waɗancan ayyuka da wallafe wallafe da suka yi. To sai littafin, bayan nake cewa littafi ne na fiƙi na ce fiƙihu ya shafi ɓangarori guda biyu ko guda uku kame da yake sananne kuma a shek marigayi abubakar jabir al-jazair yalla ya mashi rahama ya yi littafin shi mai suna min hajjul muslim ya fito da abin karara shi ne cewa mu a musulunci muna da ɓangarori guda biyar akwai ɓangaren aƙida malaman aƙida da suna tattaunawa akwai ɓangare na al'ada na dubba da duk ba tare da Allah da duk ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi da duk ba da kanka da duk ba ga iyaye da duk ba da Qur'ani da duk ba a masallaci da sauransu akwai kuma akhlaq dabi'u dabi'a ta gaskiya dabi'a ta amana dabi'a ta kaza shine bangare na uku bangare na hudu shine al-ibadatu sune abinda malaman fiqh ke tattaunawa waɗancan bangarorin guda uku farko zai wahala ka samu littafin fiqh ya tattauna ba gurin shi amma akwai da zaka je ka samu jubunnan littafai da aka wallafa a fannin na hudu shine mu'amala kamar sallah misali yanzu azumi ba inna ibada ne amma sayayya ciniki saye da sayarwa jingina aro haya zamantakewar auratayya makwabtaka aikin gwamnati duka wannan mu'amala ne to wannan littafin bangarorin nan guda biyu na ƙarshe al-ibadat wal mu'amalat sune abin da ya mayar da hankali a kai yasa sai ya fara tun daga tsarki a babi na ibada ya ta tafiya da bayanai shi ya daga kawo bayanan galiban a dukkuli yadda ka san mai askari ko kuma ya kace da kasan malam khalil ya yi a cikin littafin shi na muktasarul khalil za ga kalma ɗaya ta yi shafi biyar ana sharhi amma shi bai matse irin nasu ba amma dai za ga ya wuce kalma ɗaya kalma biyu mai sharhi zai shafi shafi shafi shafi biyar yana ƙoƙarin tantance ko nemo dalilan wannan magana. To kuma ya yi daidai da ya hakan saboda kowane littafi da irin mataki ko waɗanda suka dace da shi. To malam ya yi wata ‘yar ƙwarye-ƙwaryar mukaddima wanda bai bata taken mukaddima ba, kawai ya fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Kowane al'amari ana so mutum ya fara shi da basmala. wasiƙa ce annabi Sulaiman ya rubuta amma haka sai da ya fara da basmala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim dukkanin ayoyin alqur'ani 313 ka cire tauba ita ne cikon da 14 kowace sai an buɗe ta da basmala duk wani abu da zaka yi muhimmanci ka yi basmala annabi ya kai ko don zaka ci abinci kake bismillah ba sai ka tsari ce bismillahir rahmanir rahim ba malamai suka ce in ka kare shi da ar-rahmanir rahim ba ne ga ba sa ka ba ba dole sai kai ba kaga ta abin suka ce bismillah in ka gaba ka ce alhamdulillah can ba sai ka ce ar-rahmanir rahim ba nan ba sai ka ce rabbil alamin ba to in mutum zai wani al'amari ya bude da sunan Allah madaukakin sarki waɗannan sunaye guda uku da Allahu wanda shine kamar al-ismul alam suna ne na yanka na Allah madaukakin sarki shi yasa duk fandarar fandararre sai sa hukunci shi suna Allah hal ta'lamu lahu sabiyya Allah ce da Allah tun da kake yawo da karanta karanta da leke leke ka taba jin wani gunki da suna Allah sai dai za ka dace mata Allah ta afara ayyumul lata wal uzza wa manata sadisata al ukhra wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna wadda wala zuwa'a wala yahusa wa sai dai wayannan sunan amma Allah ba ba za ka ji wani ya sa ma kunci suna Allah ba amma dai dai ta kane kane in an ce ar-rahman shine mai rahama fasara da muke sayo da kullum dai haka za a fasara ko ar-rahim mai jinkai inda kura za ta tashi ka ce mai bambancin ar-rahama rahama da jinkai in mutum na sauri sai ce maka da ne hanya duk ɗaya ne kuma Allah kana ga zai wannan goya a tsafu shayya alamu ratifihi kawai ka yi abu ka zo ka ce misali abu na da sunaye guda biyu sai ka ce a bani shi da kuma shi misali yanzu sai ka zo inda suke ce ma kunu kamu ka ce a bani kunu kamu na hamsa za su ta maka dariya malam kawai ɗaya za ka ɗauka a bani kunu yayi a bani kamu yayi sai malamin suka ce ba ɗaya ba ne in ka ce arrahman malamin suka ce shi ne mai jin kai a duniya yanzu kana zaune sai ka zo wani kafiri ma da dabban tsamemiyar mota yana ta girgawa ku fafa ta neman aiki ar ne ya samu karasa duk wannan cikin rahamar Allah ne Allah ya tashi saukar da ruwa gonar ka ta fitar da tsoro gonar kafiri ma ta fitar da tsoro in ya bi ka sa taki ya bi ka samu kaga wannan dukkan rahamar Allah ce amma ar-rahim sai an je lahira inna allaha bin nasi lar wannan ko inda la bi nasu da rukurai hujja ce da ɗaya bangaren ke kafawa wasu malamai suka ce a ba fasarar nan ba ta yi ba domin in ka ce arrahimu ne mai jin tsaye a lahira waccan ar inna allaha bin nasu da rahufur rahim me yasa ce bai ce inna allaha bil mu'minina ba duk da malamai suka ce a ai da yace inna allaha bin nasu yana nufin inna allaha bin nasu mu'minina sai dai al-aslu fil kalami adamu taqdir asali ga zance ba kaddarawa ba a kaddarawa sai da nura ta sa a kaddara to sai suka ce me yafi sai ka ce ar-rahman mahalikin rahama duk wata rahama da ka gani a duniyar nan da lahira Allah ya halicce ta ya samar da ita to me ar-rahim me isar da rahamar zuwa ga bayi in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka kuma ba dama a tambaye shi dan me in ya ga dama ya ƙara maka in ya ga dama ya batta yadda take in ya ga dama ya rage ko ba tambayar ki jambi dole shi ne rahimiyar Allah isar da rahamar zuwa ga bayi ya za halittar ruwa da samar da ruwa da lafiya da kwayar idanu duka rahama ce to amma a sauko da ruwa mu tara mu tara wani ya ɗiba ya sayar wani a duka gona ya yi shuka wani kaza wani kaza wannan shine rahimiyar Allah kenan duk sanda ka ga mutum akwai rahamar Allah akwai rahimiyar Allah da tare da shi dan dan adam baya rabuwa face yana da rahama daga Allah malaka to da sunan Allah mai halittar rahama mai isar da rahamar zuwa ga bayi ahmadu man amarana bil tafakkuri fil dini ina godiya ga wanda ya umurce mu da mu fahimci addini wane ne ya umurce mu fahimci addini shine Allah subhanahu wataala lalle mu je mu fahimci addini Allah yake cewa suratul tauba bai kamata ga mu'minai gaba ɗaya su daɗe su tafi yaki ba dan me a cikin ku ba za a samu wani bangare na mutane su tafi su koya addini ba in suka je suka koyo addinin sai su zo su gargaɗe mutanen su ko me yiwa za su fahimci addinin to Allah shi ne umarni a je a koya addini iqra bismi rabbikal ladhi khalaq umarni ne da cewa a koya addini a ce a koya addini annabi ya yi umarni da a ce a koya addini talabul ilmi faridatun ala kulli muslim lallai a ce a koyi shi to ina godiya ga Allah wanda ya yi umarni da a ce a fahimta addini dan kada a yi bauta da takalidanci ko bi ta zaizai kalmar hamdu tana nufin godiya ga Allah cikin abinda ya baka mai daɗi ko mara daɗi kuma godiya da fatar baki kullum mutum ya rika buɗe baki na alhamdulillah ko da ala kulli halin ne yasa qur'ani yake cike da godiya ga Allah qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada dan aljanna an shiga aljanna kenan nan shiga aljanna sai ai godiya ga Allah sai ce wa ashkuru ina kuma yin godiya wannan wace irin godiya ita kuma godiya a aikace cikin abin da Allah ya yi maka na ni'ima inna Allah yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdi wa ma bi ni'mati rabbika fa haddith Allah ya maka ni'ima ka gode to ina godiya ga wanda arshadana ya shiryar da mu ila ittiba'i sunan sayyidil mursalin zuwa ga bin sunnonin shugaban manzanni har yanzu dai shine Allah ke za ka samu wani malami shi da ya zo sai a kalmomin nan fa suna da muhimmanci lalle mu gode wa Allah da alhamdu ko mu gode wa Allah da ashukuru da ita sai ce alhamdulillahi hamda shakiri wa shukuru lillahi shukurul hamidina sai hada biyu mun gode wa Allah godiya ta shukuru mun yi shukuru ga Allah shukuru irin na hamdu duka a tudu biyu to shi ma nan da ya ci yace wa usalli ina yin salati wanda aka umarce mu da ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima a suratul ahzabi wa usallimu sannan ina yin sallama assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kullun a sallah a zamanin tahiyya tahiyya guda tara kullum mutum zai assalamu ala nabi kuma bai na tila ba kenan yace ina yin sallama ala rasulil amin ga manzo wanda yake amintacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne al amin in za ka ga muna bid'a a ƙarƙashin nan ana mutum haihuwa sai zai ce sunan ɗansa al'ami na kara wani malam ya ce kuskure ne manzo Allah ne kawai al'ami shi kadai ne mai marifa duk wanda ba shi muka cire mai marifa a ina ya ganta amini ko amin ko kaza ce wani sunan shi al-mustafa waye manzo Allah ne kawai al-mustafa mustafa sunan shi kenan marifa ta masu abinci ma kana da ba ka ce mai al'amin ba a aminu kawai aminu ya aka yi to haka shari'ar ta zo a yi hakuri kawai mustafa ba al-mustafa ba in kana son mai marifar ka je ka nemo sunaye masu marifa in su kake so sai ka je sai ka makala sai ka ce al-hasan kaga yana da marifa ko at-tahir kaga shi ma yana da marifa in mutane ba za su mai da shi atta ba yanzu da murgude shi guda ku manzo Allah shine manzo alintacce wa alihi zahiri da iyalan gidan shi tsarkaka wa ashabihi al-akrami da sahabban shi ababen girmamawa sahabban shi kowa ya tantance girma shine al-Imam Suyuti yake cewa tafsirin shi na ayar da ke cikin suratul Tauba daga tabar lawa da nabi wal muhajirin wal ansar wal ladina tabawu bi ihsan da sauran su yake cewa inda da karanta da Allah sahabban annabi duk yan aljanna ne ba za ka kafara ba saboda Allah ya riga ya wanke su na kattaban la fa'ala nabi wal muhajiri wal ansar ko sharadi bai sa ba amma da yazo wallazina tabahu yace bi ihsan su sauran sai sun kyautata su kuwa na su ba sharadi amma sai ga wani kafa da faso yana zagin su ko da ke bai san su bane to wannan ita ce mukaddimar da malam yayi sai yake cewa nan da iya fara ku babun babi hadal babu kad ishtamala ala masaila wannan babin ya kunshi wasu matsaloli al'ula matsala ta farko alma'u shi ruwa da kake gani tahirun ko dai ya zama mai tsarki wa mutahhirun ko ya zama mai tsarkakewa ko dai ruwan ya zama mai tsarki wanda za ka yi mu'amalar yau da kullum da shi wa mutsahir ko da mai tsarkakewa za ka yi mu'amalar ibada da shi kaga ruwa kala biyu kenan ya ba mu anan ko la yukhriju huwa anil wasfaini babu yadda za a yi ruwa ya fita daga waɗannan siffofin guda biyu illa ma gayyara rihahu sai abin da ya zo ya canza kanshin shi in ka shi na ba za ka je na kanshi ba ba sai ka je na kanshi biyar kuka sai ka yana kanshin shayi sai ka yana kanshin lashi ko turare ko manjana da yanzu gayyar riha ku kenan au ta'amahu ko abin da ya canza ɗanɗanon shi au au au launahu ko ko abin da ya canza launi shi idan ka yi leƙa sai ga wannan ba kalar ruwa bane au ta'amahu ko abin da ya canza ɗanɗanon shi in ka ɗanɗana sai ka ji a wannan ai ɗanɗanon kuru yake a wannan ɗanɗanon ka za yake yi shi kuma wannan abin da ya canza ɗanɗanon ruwa minan najasa ya zama daga cikin najasa banda wajen najasa in mai tsarki ya shiga cikin ruwa mai tsarkakewa to kawai ba zai mai da shi cikin najasassun ruwa ba ne zai mai da shi cikin ruwan alma'u sahir kairu mutsahir wannan shimfiɗa ce mai kyau da ya yi don ta kai shi zuwa ga wani hukunci mai matuƙar muhimmancin da ana yawan tambaya kuma a kai. Wannan ya ce kamar ka'idar shi ko matsala ta farko da yake so ya tattauna. Wata magana da ya ce alma'u zahiru ma musahir. Ruwa mai tsarki ne, ko ya zama mai tsarki, ko ya zama mai tsarkakewa. Duk malaman duniya sun haɗa akan haka. Babu wanda ke da ja wajen kasancewar ruwa a haka. kuma wannan ka'idar ma wannan abu na biyu da ya kawo shi ma an amince an yadda ba yadda za a yi ruwa ya tashi daga asahir a hana ka amfani da shi a iba a mu'amala wa mutsahir ko ruwa ya tashi daga cikin ruwan da shari'a ba ta yadda kai mu'amala da shi a ibada ba sai dai idan najasa ce ta fada shi alma'u tsahir abu ɗaya zai same shi ya lalace shi ne najasa ta fada sai a hana ka aiki da shi a matsayin ayyuka na ibada kuma a hana ka aiki da shi a matsayin ayyuka na mu'amala shi kuma alma'ul mutahhir abu biyu yake da shi ko dai najasa ta fada sai ta mayar da shi ruwan najasa sai zama ba za a yi aikin ibada da shi ba kuma ba za a yi aikin mu'amala da shi ba ko kuma mai tsarki ya fada mai ka ɗibo ruwa za ka yi alwala sai kwalbar turarenka sai ta fada da ta fada ruwan kuma sai ta buɗe wani turarenka mai ƙanshi na dubu biyu kawai sai wannan ya baje a ruwan buta yanzu kaga wannan ruwan ai ba zubarwa za ka yi ba turare ma ya ƙara auki kenan daga yar batta ya dawo katuwar gora sai ka samu wata katuwar gora mai shi ka wanke kawai ka dora sai in kai wanka za ka sa ka buɗe ka shafa ka gogoga madadin sati biyu kana sa sai kai wata biyu kana gogawa to kaga ruwa ce wannan ruwan buta ya tashi daga ruwa mutahhir ya dawo tsahir saboda me mai tsarki ne ya shige shi sai kashi sai fada mu ruwa sai ce wannan ruwan da mutahhir ne madadin ya koma tsahir bi amfana da shi ya koma gairu mutahhir saboda mai najasa ta fada mashi zamu dawo kan wannan maganar an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da shi ruwa yaushe ne yake canzawa sai bayan da wannan ka'ida ta cewa shi ruwa mai tsarki ne babu yadda za a yi ruwa ya canza sai abin da ya canza kanshin shi ko shakar shi ko launin shi ko ɗanɗanon shi daga cikin najasu sai suke cewa asalin ruwa yana da abin da ake ce mashi albara'atul asliya in an ce albara'atul asliya shine wanda asalin abu na da abin in ka ga bai da shi aka ci aka samu to shine albara'atul asliya yanzu misali asalin mage tana miyau idan ka ga mage ba ta iya miyau ba matsala aka samu a hanya asalin kashi wari yake yi in ka ga baya yi an samu wani abu ne a hanya asalin turare kan shi yake yi in ka ji baya yi matsala aka samu a hanya to asalin ruwa ne tsarki ne ruwan nan mai tsarki ana samun shi ko a ruwan sama ko a rijiya ko a burtsatse ko a rafuka ko a tafkuna da sauransu ya ce wa anis sani game da ruwa na biyu wani ruwa ne ruwa na biyu ma'un musahir yanzu mun ce ana ya raba mana ruwa gida uku ko zai dawo ya mana wani rabon da shi mutu shi za mu zo amfana da shi yanzu ya ce ruwa ko dai zai mai tsarki wanda ba za ka iya yin kai ibada da shi ba ko kuma ya zai mai tsarkakewa wanda za ka iya yin ibada da shi ko kuma ya zama ruwa mai najasa wanda ba ɗaya kanwar biyu cikin wa'incan biyu ba da maka wanke riga ko ka wanke fuska ko kai ma yara wanka ko kai kaza ko kai girki ba kuma dama ka alwala da shi kai kaza ruwa uku kenan mai tsarki mai tsarkakewa ruwan najasa sai ce to mu koma ma na biyun shine ruwa mai tsarkakewa wanda muke aike ibada da shi wa anisani game da ruwa na biyu ma a farajahu a nismil ma'il mutlaqi min al mughayyirat zahira shi ruwa na biyu zai iya tashi daga ruwan da ba za a yi ibada da shi bane in an sami ma a farajahu anil anismil ma'ir mutlaq abin da ya fitar da shi daga ruwa sakakke min al-mughayyirat at-tahira na daga masu canza ruwa masu tsarki abin da yake nufi a nan shine idan ka dauki ruwanka wanda za ka yi alwala ko wanka da shi sai wani abu ya fada ma ruwa to yanzu kafin ka ce ruwan ba zai alwala ba abu ɗaya za ka kalla wannan abin da ya fada ma ruwan alwallata a gwangwani ko a huta ya canza ma ruwan suna ko bai canza mai suna ba yanzu ba maganar launi kake ba ba maganar ɗanɗano kake ba ba maganar ƙanshi kake ba shi yake so ya kawo mu wurin amma ya ke fito ne da maganar fila ma haka yake ne yanzu kawai ka ɗibo ruwa a buta haka ka ɗan ciro wani biskit za ka ba wani yaro falle ɗaya haka kawai sai ya fada ruwa gwangwanin alwallarka ga ruwa za ka yi alwallar ga biskit za ka ba yaro ya fada na tabbatar kuma miskin zai wuya ya fada ya jira ka ciro shi bai narke ba kana yana zuwa kawai sai narka shi yanzu abu ɗaya za ka kalla wannan fallon biskit ɗin da ya fada ma ruwa na abuja ya canza ma ruwan nan suna ko bai canza mashi ba me ya canza mashi suna shin yanzu ruwan ya zama ruwan biskit ko ko a'a ruwa mai tsarki da ɗan biskit ya fada to idan biskit ɗin bai canza wa ruwan suna ba kaga akwai ruwan farau farau ba alwala da shi duk ruwan da za ka makala mai wata siffa to shine almaqul muqayyad to ba ruwan kare shi amma almaqul mutlaq dan wani abu ya shiga ya canza mai dan dan yana nan almutlaq bai shi misali ka ɗibo sai wancan biskit ya fada sai ka dan dandana sai ka ji ba ka jin dandanan biskit din sai ka shinkina ba ka jin kanshin biskit din amma a idan ka gashi ruwan ya dan koma wani ruwan katako katako wani ruwan kasa kasa dan kadan haka malin yalwa laka da shi baka da matsala ko kuma man gyaɗa ɗigo ɗaya ɗigo biyu ɗigo uku sai ɗan faɗa ɗiga a ruwa sai ka hango bau na mai da ka shinkina sai ka kira wani ka ce a kan makalla akwai wani man gyaɗa a can ɗauko man ya je ya ta bibiyar gwangwana ya ta bibiya ce malam ba man gyaɗa ana akwai man gyaɗa ce ba man gyaɗa sai dai wani ruwa da man gyaɗa ya ɗan taɓa to wannan cewar da ya wani ruwa da man gyaɗa ya ɗan taɓa za ka yi wallan kare ba ruwa ba zai zama ruwan man gyaɗa ba sai lokacin da man gyaɗan ya fi ruwan yawa to yanzu kenan yana so ya ce mana ruwa kala uku ne akwai alma'ul mutlaq shine za ka yi aikin ibada ne akwai alma'ul muqayyad shine ruwan da wani abu ya zo ya mai karan tsaye kamar ruwan farau farau ruwan mineral ruwan shayi ruwan lipton kaga wannan wani abu ya zo ya shiga idan ka je kun mai shayi kace dan Allah kuna sai da ruwa sai ce maka ba sa siyarwa yana nufin ba sa sai da ruwa mutsalaki duk sanda ka ce ba haushe ruwa mutsalaki kenan ka je kun mai shayi kace dan Allah ruwa nake zai ka wuce nan shagon su suke siyar da ruwa yana da ruwa mutsalaki amma kace kuna da ruwan lifton ne ce muna ne yanzu na sai tura maka ko jarka nawa kake so to ruwa na bi farko alma'ul mutlaq ruwa na biyu alma'ul muqayyad shi al-muqayyad shine ya rabu gida biyu ko ya zama alma'ul mutlaq alma'ul muqayyad alladhi yusta'malu fil adat ko kuma ya zama alma'ul muqayyad bin najasati alladhi la yusta'malu fil najasati to shi yake nufi ya ce wa anisani game da ruwa mai tsarkakewa wanda ake ibada da shi ba a farajan hu a nismi da ma'il mutlaq shine in wani abu ya fada mashi wanda ya cire shi daga sunan shi na ruwa tsakakke wanda za a ce ruwan kaza ne ruwan kaza ne ai ruwan kaza ne to shikenan min al mughayyirat sahira na daga abubuwan da suka canza mai ma'ana wala farqa nan wurin kuma cewa wani abu ya fada ma ruwa ya canza shi ko kar ya canza shi ya yi tasiri a kan shi ko kada ya yi ba wani bambanci bai na kalilin wa kafin tsakanin ruwa kaɗan da mai yawa wannan maganar kamar yana so ne ya maka fashin bakin jeren giyar hadisan da malam ibn hajar ya shimfiɗa da su a cikin kitabun saharati a littafin bulugul mara cewa idan ruwa ya kai kulla biyu la ya hadila la habata su ne yake so ya ce wayo ne ake nufi ne ruwan ko mai yawa ko kaɗan in dai wani abu ya fada bai canza mai suna ba ba a dingina shi ga wancan abun ba bai zama ruwan man gyada ba bai zama ruwan miya ba bai zama ruwan faro faro ba ko mai yawa ne ko kadan ka'ida tana nan tana ai gudana a kai shi akwai wata ka'ida da suke bayarwa ko wancan hadisi da malamai ke kawo wanda ibnu hajar ya kawo cewa idza balagha al-ma'u kullatayn idan aka sami ruwa ya kai kula guda biyu ko idza kana al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabatha alafadin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fice lam yunajjis shay'un alafadin Abu Dawud lam yunajjis ma'ana ruwan lam yunajjis ba na jiskar da shi ba to me kullatayn shine malamin suke cewa inna ma dunal kullatayn in hamala al khabasa hamlan talzama taghyir rih ma'i aw lawnihi aw ta'amihi fa hada huwa al amru al mujib lin najasati wal khuruj min al tuhuriyya komai kankantar ruwa idan wani abu na najasa ya shiga ko wani abu mai tsarki ya shiga ya canza mai suna ko kuma in najasa ce ka taba dandanan shi da kamshin shi da shakar shi in najasa ce ya ruwa ya zama nan da ya ko kadan ko mai yawa shi yasa su alai suke cewa an ce kullatai ni ba ana nufin tulubi ko jarka ne ba ana nufin ruwan da faɗin shi ko tsawon shi ya kai zira'i ɗaya faɗin ma zira'i ɗaya zurfin shi kuma ya kai kamar ƙafa ɗaya ko rubu'in zira'i kamar rabin kafa ɗin zurfin shi in ka sa ya kai inci shida to irin wannan sai ake to shi ne kullatai amma dai duka saƙon da ake so ka sani komai kankantar ruwa idan da gasa ta gurbata shi komai yawan ruwa idan da gasa ta gurbata shi duk farashin su daya komai kankantar ruwa idan abin da ya fada bai canza sunan shi ba daga mutulaki zuwa mukayyar da wancan abin da ya fada komai yawan shi duka hukuncin su daya to shine yake cewa jumlolin shi na karshe wa ma kokal kullatai ko abin da yake sama da kulawa tulu guda biyu wa ma dunahuma ko abin da ke kasa da tulu guda biyu wa mutaharrikin ko a ce ruwan yana kaiwa da komowa ne yana gudana wa sakinin ko kuma a ce a'a ruwan baya gudu yana zaune ne a wuri daya wa musta'amalin ko ruwan da aka yi amfani da shi ne wa gaira musta'amal ko kuma ruwan da bai amfani da shi ba yace duka ɗaya ne abin da yake so ya tuki a nan shine komai yawan ruwa abin da zaka yi na akari da shi abin da ya fada ya canza mai suna ko bai canza ba shin ya kiratar da shi daga ruwa mutulaki zuwa gairu mutulak ba za amfani da shi a ibadat ba kila sai dai a ibadat a mu'amalat ko ko ya canza mai suna saboda nisar ta fada zuwa almakun najis shikenan wannan ruwa da wanda yake zaune a wuri daya da wanda yake gudu da tsaye ne haka da ruwan da aka yi amfani da shi a wata ibada ko aka yi amfani da shi a wanka na hutawa yanzu wani ya shiga bayi ya yi wanka ya fito ya rage ruwa za ka yi ba ka yi alwala matuƙar ruwan bai canza zuwa ruwan sabulu ba amma in dan kawai kake zuci a wannan ruwa ne lafiya da tas a ido ba canji a kanshi ba canji a waye ba canji in ma da wani abu na canji bai canza shi ya zama ruwan sabulu ba bai canza shi ya zama ruwan kumfa ba to a lokacin za ka yi ɗiba ka yi alwala za ka yi ɗiba ka wanke tufafin bai najasa za ka yi amfani da shi ka sake wani wankan na shari'a kuma duka ya yi ko an yi amfani da shi ko ba a yi ba shi ne yake so ya tuke a wannan babi na cewa ga yadda mutum zai mu'amala da ruwa ina ga kowane ne lokaci sai mu bashi a nan Allah kai mutar sun gaba akwai dan karin bayani za mu game da shi ruwa da yesu sai mu dora kuma ga ita bayani akan najasa alaikum assalam eh shi ne kawai sai a dawo al'amin ne sai a rika ce mai aminu kawai in kuma al-mustafa ne sai a dawo rika ce mustafa kawai shi ke na sauki saboda a girmama wancan janibin za ka sami marifa ya ta bamban da sauran kenan mai take nufi to za a kuma ba za a iya gano ko za ku zo abin da take nufin ba ko kuma a yi ta kame kame ana kusa kusa Allah ya san